أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar haɗuwar mu a markas ahli sunna wal jama'a wanda ke ngul karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha ɗaya ga wata na Rajab hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da shidda ga watan uku shekara 2020 a sati da ya gabata mun hara mukaddama ko bude sotul sira sotul sira nan za mu tashi insha Allah ganin mu fasara ayoyin da muka ba kenan za mu yi bayani akan magana ta isra'i da mi'raji a takaice mun hara bayani a sati da ya gabata ganin akwai ruwayoyi da dama muka yi magana wanda suke magana kan isra'i da miraji ko kan isra'i to wannan don mu fahimci asalin surar da abinda ta fara da shi ne isra'i na bayani a sati da ya gabata za mu hara za mu kawo ruwaya guda duk tana ɗan tsawo kaɗan a cikin sai musulun za ta ba mu labarin muhimmancin abin da ya wakana a wajen wannan isra'i da miraji kayan nan akwai tambaya ta wani dan uwa guda za mu tsaya kanta kamar da yadda yake tambayar ba shi ɗaya ba da dama a wannan satin an bugo da tambayar da yawa kan masalar alama ta sujada ta goshi wanda ya bayani wani cikin koyon gargajiya ya ce cikin da ya ne masu abin sunna ya yi magana kwarai ya yi bayanin kan cewa wannan abin babu shi a cikin sahabbai kuma shirmin da abubuwa da na suka da yawa da yi don wani sha'awunan bayanin kan wannan matsala ta alama ta goshi da harko dai musan jikin mutane iri-iri ne akwai mai taushin mata akwai mai kaurin mata wani an san wani zai iya yinka sujada da raya daren kuma alama shi ba komi wani bai kai kai ba alama shi fuskar ta wani alama to amma idan koma tushe duk abin ya taso ne daga ƙarshen sotul fata wadda take bayanin alama wannan al'umma a cikin attaura to anan eh ina makarta mu ayi Muhammadu Rasulullah zai kyau Muhammadu Rasulullah wanda zama wa shida محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآثره فاستغلظ فاستوى فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
dan wannan aya aya ce ta karshen suratul fatah ta bude da Muhammadu Rasulullah Muhammadu manzo ne na Allah tabbas to a wannan aya tana bayanin wannan al'umma ko wannan annabi ba haka bane ba kurin tsakar rana ko aka yazo annabi ne wanda duniya tana jiran shi an jima ana jiran wannan annabi yanzu wannan duniya a littattafai sun gabata da shekarar dubunnai an yi bayanin shi da yadda yake siffa shi dalla-dalla hatta da siffa sahabban shi a cikin attaura an yi cikin injil an yi cikin manyan littattafai to shi ne a nan allah subhanahu wa ta'ala kewa wannan labarin na muhammadu rasulullah ta wallazi na ma'ahu a shidda wa alal kufa wa'inda suke tare da shi suna masu kaushin hali ba sa saurara makafiri amma ruhama'u bainakum amma tsakaninsu suna masu tausaya ma juna suna jin kan juna sai Allah ce gaya maka wani yawa abu ne a cikin attaura cikin dubu ne a rubuce ana ga wata al'ummar alamar wannan manzo na ƙarshe shugaban manzanni da annabawa ga siffar halin mutanen shi ruhama wa bainahum ita tarahum ruka'an sujadan zaka gan su suna ruku'i da sujada su yi ruku'i tun a cikin aka aka aka ba labarin ba labarin irin sallam da muke ma barin ta sai wanda ya kurun a haka a haka kurun a watsi a ruku'i ake ayi sujada tun a cikin ba su labari tarahum ruka'an sujadan yanzu kuna fadar min Allah wani duwana suna neman fadala ta Allah da neman yarda Allah ita simahun fi wujuhihim min athar sujud abin Allah ce yace alamar su duk an labari gano wani al'umma yadda aka bada labarin manzon Allah Abdullahi bin Salam ke cewa da nakan da Muhammadu ma na imani manzo ne na Allah da yadda na karance a cikin at-Taura haka na ganshi to Allah da labarin gano wannan al'umma daga ciki a ce simahun ne simahun mana alamar su yadda wani bai hudu ya fi gano wannan al'umma ta muhammadiya ga alamus aka ce kuma fi wujuhihim alamansu a huskarsu Allah bi tsana da tsabar kyale kada ba ya ce min asar sujud alama wannan daga gurbin sujada sadaka labarin ruka'an sujadan kina yawan sallah ga alamun da ake gano su a alamansu a goshinsu a huska kuma karfa yace min asarin sujud daga gurbin sujada ɗan wani ne a nan magabata sukan kawo tafsirai daban-daban kan ma'anar wannan aya me alama wasu ce wurin muska wasu ce harshen muska duk da ko ruwa mara inganci ma da ke dangana manzana ya yi labarin cewa wanda ya salla cikin dare zai haske da hudu asaba kai da sahi wannan ruwa ba ta da tushe masan sai cikin alamu ake kawo misalai na hadisan da aka kirkira ba su da tushe a takaice dai wannan cewa hasken muska ne bayani na alkashin wata ruwa mara inganci dan watsa yau ka ce za ka gane mutum na kwarai da na banza da hasken muska to rufe hudun ko karu mai kaske bala ka bala muka baki da kadan baki ko rufe la yabe lantacci sai kaske na kamar da shi a ce alama za a gano ta hasken ka za a gano mutum daga haske a ce rumun muni ne wani kawuri ne daga huska daga wari ko baki kai wannan ya hada to mu koma tafsirin magabata lalle ka ɗauki cikin sira ma ce maka da sai sira ta nabawiya ta gilin dayi wanda aka tace kan sira sahabbai za ka sai da na ali iya wadda sai ainihin malamin iya cewa yi a ba wani abu a sahabbai isan mai sahabbai ba sai da na ali iya ba da labarin halin sahabbai wanda ya rada su ta za ka suka ta sufura gubara ya ce wafi wujuhin misalar rukubar mi'as ya ce sahabbai abin dare ga sallah cikin dare ranar azumi suna sujada ce za ka huskar su kamar gurbin kawar dindige ma'aikata kwabrin akuya kwabrin akuya ce alamar su a huskar su ya ce wai babu babu a cikin sahabbai wani sai gina nake labarin sahabbai ana ce huskar su za su kwanje suna sallah da sai za gano alamar su a goshin su kamar gurbin gwiwa akuya saurin ibada wannan hannun gudu ba kuma ƙur'anin manasa suka kawo zahiri ya kawo amma duk da cewa haka ka ɗauki tafsirin ma an kan an kan wacce babba maliki ne ɗauki littafin man kutubi tafsirin shi an hata malikawa ne ko man kutubi iyaka cikin tafsirin magabata iyaka cikin sa'id ibn jubair da qatada suna fasara wannan a wannan aya tana bayanin alama ta yin sallah ta akan goshin su alamar aje goshi kan kasa haka imamu imamu shokani cikin tafsir qadir wannan ke an yi bayani ya gabata illa abin da ake cewa na gaya muku mutane kala kala ne akwai mai taushin mata akwai mai kaushin mata ya dace da mutum zuwa mutum amma wanda kuwa dama da gangamin cewa ya kuka kasa wai don wa za a yi musulmi na kwarai wai goyi guska a gokan wata yana alamun ta baka ne a baka ne a baka ne bayan ka kaushi ma dame ka kuna wannan cewa wanda kuma da dangame in wa kuma ya sani duk abin da zaka yi na Allah kai dan wani kai a banza duk wanda zai damu gani ne a banza yi ya ma zini zai halaka da kai shi ne kenan maganar suka wanda ya yi ka soke shi matsala ce amma ba a ce wuyi aiki ba a hotsawa goshi a kasa gaya alama wannan shirme ne amma wanda jikin shi yake haka nan yayi dama iya cikin alamu wai wanda na imani wallahi mutum ya samu in dai zaka ka yawan zaka salla cikin nutsuwa kana nafiloli ko ka kaushi ba ga wata alama tabbas tabbas ga alama ba ta kaushi ba amma zaka alama da mai da mana yi ba ya baki ba alama ana gano alama da wani kuma nasin qur'ani ne haka yake zahirin qur'ani haka yace alamusu simahum fi wujuhihim Allah ce alama wannan al'umma a cikin gurkusu wace min asar sujud na gurgun sujada kuma ce zalika musulun fitaura wannan shi misalin wannan al'umma a cikin attaura za mu tsaya nan kan ida abin lokacin da ajiyar wani wucin dewa nan da ya sai shari'a isa bakin nan sai kamar da muka yi bayani a sati da ya gabata mu shiga mu yi bayani yadda isra'i da mi'iraji ya kasance a takaici cikin ruwaya ya zo ruwayoyi daban-daban bukhari ko muslim imam ahmad amma za mu karanta ruwaya guda lafazin imam muslim kan zai ba mu labarin ganin isra'i a dalla-dalla yadda ya wakana a wannan ruwaya ta imam muslim yadda yake ba da labarin cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam iya ba da labarin yadda ya wakana ya ce otitu bilbura wa dabatun abadu tawil فوق الحمار ودون البقر يدو حافره عند منتهى طرفه ذلك cewa an zo mini da burak wata dabba ce buraka ta burak annabi siffanta wannan dabba ita ta huce jaki amma kuma bata kai ba alfadari wata dabba ce ta musamman aka zo mai da ita iya makka yace yake ga maka gudun wannan dabba yace ya dau hasirahu inda mutatar fihi tana aike takonta iyakar ganinta ko rufa daya iyakar ganinta hakan ta kasanta fat fat ke don abu ne bitar ta bikarin gaske ya ce ya fara kimtuhu hatta a tattabar da makadis na hau wannan dabba da aka zama da ita hannun ya bai da makadis ya ce da na je farabattuhu bil halakatun lafi zai wuta biyar an biya na ƙarfe wannan dabba a wuri na musamman da annabawa sauran annabawa suke ɗarme dabbobin su a baitul maqdis yace summa dakhaltul masjid fa sallaitu fi rak'atayn summa kharajtu na shiga masallacin baitul maqdis ne sallah raka'a biyu kuma na huto فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فخترت اللبن yace sai jibril zo min da makayi biyu ya zo min da makayi biyu ɗaya na giya ɗaya na madara sai na zaɓi makayin na madara sai jibril alaihi salam ya ce min ikhtatal fitra ka zaba ka zaba addini sunna ka zaba yace summa araja bina ila sama daga nan kuma ya tafi sabuwa isra'ila ya muku daga makka zuwa batul maqdis yanzu an kare yanzu kuma za a sama shi ne miraji shi ne miraji shi ne miraji kiran isra'i makka batul maqdis miraji kuma daga batul maqdis zuwa sama yace daga nan muka yi sama muna zuwa sama ta farko fastaftaha jibril faqil man ant qala jibril qila wa man ma'ak qala muhammad qila wa qad bu'isa ilay qala qad bu'isa ilay fafutiha lana yace da muka je sama ta farko jibril ya nema a bude mana kowa kusa tsohota sai aka ce wane ne kai ɗan gadi waye kai za bude ma yace jibril ne to ai ba kai ɗaya ne ba waye tare da kai yace muhammad salama sai suka ce wa kadu busa ilai an aika mai gayyata ne an aika mai gayyata ne ya ce na'am kadabu su ilai an aika mai gayyata ne eh ya ce fa fiti alana sai aka bude mana wani kowa ta sama ya ce fa'in za ana bi adam salasalama eh na iske annaba adam a saman farko da annaba alaka aka bi sauri wuri a nan na iske adam alayhi salam farahaba bi wa da'ali bi khair annaba adam ya mun marhaban ya mun addu'a ta alkhair kuma tsaya ba sun ma'araja bina ila sama saniya daga nan kuma sai muka yi sama aka yi sama da mu zuwa sama ta biyu a nan ma fastafta jibril alaihissalam jibril ya nema a bude faƙil man an aka ce waye kai ya ce jibril ƙil wa man ma'ak waye tare da kai ƙala muhammad ce muhammad shi ma mai gari masu gadin ko sama ta biyu suka ce wa kadin busa ilai an aika mai gayyata ya ce ƙala kadin busa ilai an aika mai gayyata fa futi halana nan ma aka buɗe mana sama ta biyu ko fa iza ana bi binayin khala sai ga sai ga kuzan da kuzan sai ga ɗiyan mata biyu ɗiyan mata biyu so yayi isa bin maryam wa yahya bin zakariya dan dai mata biyu suke shi ta zakariya ya rike ya rike ai me yake ta rike isa ganin matar shi ruwan ko isa tin maryam shi ta ya rike ai maryam kenan he ga iyan khala biyu kenan iyan mata biyu isa bin maryam da yahya bin zakariya he ga su ko a sama ta biyu sallallahu alaihi wasallam farahaba wa da'awa li bi khair su ma suka mun marhabun suka mun addu'a ta alkhairi ba mu tsaya ba dai sun ma'araja bina ila sama'i salisa kuma ka ci gaba dai zuwa sama ta uku sai ya ce ta musamman nan ma ya ce fastafata jibril jibril ya nema a bude kofar sama ta uku faqil man an aka ce waye kai qala jibril qil mamma aka waye tare da kai qala ce muhammad sallallahu alaihi wasallam qil wa qad buisa ilay an aika mai gayyata ne qala qad buisa ilay an aika mai gayyata ya ce fafutiya da na da nan ma aka buɗe min kotu sama ta uku fa'iza annabi yusuf salatalam sai ga annabi yusuf shi ana nasu gamu da shi sama ta uku wa'iza huwa ƙadɓu da shi tsarin hasan husin sai ga shi an ba shi rabin kyan duniya gaba daya shi kare da rabi yusuf asalam kyau kyakkyawa ne hasan na labarin yusuf asalam shi ma da ƙal faraha babi wa da'a ni bi khair shi ma yamin marhabin yamin addu'a ta alkhairi ثم عرج بنا الى السماء الرابعه kuma daga muka yi kara sama gaba muke gaba ake kur muka yi sama ta hudu fastafata jibril asalam malaika jibril asalam ya nema nan ma a bude qila aka ce man hada waye wannan qala jibril ci jibril ne qila kuma ma aka waye tare da kai qala muhammad qila wa qad bubisa ilai an aika mai gayyata qala qad bubisa ilai an aika mai gayyata fafutiya lana aka bude mana sama sama ta sama ta ina sama ta ta hudu yace fa idza ana bi idris sallallahu alaihi wasallam ya ga mala ya ga annabi idris a sama ta hudu farahaba farahaba wa da'ali bi khair kaga dai a sama ta hudu ke ba cin shi jago kaga ta ta da banza wa idrisu rafa'ana makana aliya iya nan gidan aljanna wata kisa ta shahara ko wai ya aka yi shi iya tattauna da malaka ba za ka mutu abu gishi ne ya ce lalla lalla ina sauka kai ni yawo suka je yawo suka yi wai mai aka ta gidan aljanna aka ana yawo aka ta gidan wuta aka ta gidan aljanna an shiga wuta an hutu ya zo ce an ya ka hutu kwace na hutu Allah ce Allah zai hutu ina alƙawarin zai hutu shikenan suka shiga aljanna sun ƙare yawo aljanna sun hutu sai Idris ya tsaya baya da ya hutu kowa heja ya koma shi amin kare a ce adam an ce dole shiga bai wuta na shiga bane wuta ba da an gare wai he ma malaika mutuwa dabara ya hanzu ya gidan aljanna don labari ne eh ba duk kwashe kwashe ne kurin manzo Allah yace ni ne horkon shiga aljanna eh yace fa'ati babal janna zan zo aljanna gobe kiyama ba ta zanni ma abuli yace man yace muhammad mai gadin zai ce dukkan amir Allah ta lahana kabalak kai aka ma umarni kan gudu ba kowa kai kai don labari wurin aljanna labari ne sai da amurki wannan kai ma da ji amurki kenan sai ga annabi idris a sama ta hudu shi ma faraha ba wada ali bi khair ya mun marhabun ya mun addu'a ta alkhairi shine kallan Allah mu gaba da labarin kai idris ta warfa ana kuma kana aliya summa arada bina ila sama'a khamisa daga nan kuma aka sama da mu zuwa sama ta biyar a nan ma fastafta jibril jibril ne ma a bude sama ta biyar faƙila aka ce mashi man hada wai waye wannan ƙala jibril da ce jibril ne ƙil wa man ma aka waye tare da kai ƙala ce muhammad ƙil sai mai gadin ya ce wa ƙadubu isa ilai an aika mai gayyata ne ƙal ƙadubu isa ilai an aika mai gayyata fa futi halana aka bude mana sama ta biyar فإذا نبي هارون صلى الله عليه وسلم إيجا النبي هارون صلى الله عليه وسلم شيما أنا فرحب بي ودعا لي بخير يمن مرحبا يمن الدعاء على خير كما نمك مك على قبدي ثم عرج بنا إلى السماء السادسة ومك السماء تشدة مك السماء تشدة أنا ما فاستفتح جبريل عليه السلام جبريل هنا ما أبوه قيل من هذا شو مقال السماء تشدة يتي وعيكم وانا sai ya ce jibril ne ƙila wa maka waye tare da kai ƙala muhammad sallallahu alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙila sai shi ma ce aka ce wa qad yoni ce wa qad bu'isa ilai an aika mai gayyata ne qal qad bu'isa ilai an aika mai gayyata fa futiha lana nan ma dai aka bude mana kofa ta shidda fa idza annabi musa sallallahu alaihi wasallam idza annabi musa sallama a sama ta shidda shi ma dai annabi musa farahaba wa da'a li bi khair ya mun marhabin ya mun addu'a ta alkhairi sun ma'araja bina ila sama'i sabi'a kuma daga nan muka yi sama ta bakwai fastafta jibril qil daga nan ma jibril ya nema a bude aka ce mana hada wane ne wannan qal yace jibril qal qil wa ma aka ce waye tare da kai qala muhammad sallallahu alaihi wasallam qila sannan ma suka ce wa qad bu'sa ilai an aika mai gayyata ne qal qad bu'sa ilai an aika mai gayyata fa futiha lana sai aka aka bude barko sama ta bakwai fa idza annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam muslidan zahalau ila baitul ma'mur sai ga annabi ibrahim ya jingina a jikin baitul ma'mur ya jingina kamar ka dogara bayan ka ya dogara bayan shi ya jingina da baitul ma'mur yace wannan baitul ma'mur wa idha huwa yadkhuluhu kullu yawm 70 alf malak wa la yauduna ilayhi sai ga wannan baitul ma'mur ta ruwa annabi ya bada labarin cewa baitul ma'mur yanda kasan ka'aba a duniya shi kuma shine wurin tawafin malaiku wurin bauta na muke zuwa kullum ka'aba yanzu ko to shi kuma a sama shine wurin na mala'iku bata ma'mur yace a kullum mala'ika dubu saba'in ke shiga saboda kama Allah gobe su dubu saba'in kuma la hudu na ba mai komawa haka shi kiyama wannan kuka kun kare muku da nan ka je haji sau so goma ka je haji sau shirma a haji ɗaya da kai ɗaya kake ziyarar shi amma a kullum ta Allah haka ake zuwa malaikar dubu zaman su shiga a sabota mu Allah su wuta ba sa ƙara koma tashin kiyama kullum sabbi ne tun da aka yi har tashin kiyama ka zai kullum dubu saba'in suka shiga saboda ma Allah su wuta
ya ce sun mazu hababi ina san zumunta sai kuma aka tahi da ni wajen magari tukewa ƙarshe kuma an ƙare jibril ma tashi ta ƙaira fa'iza wa rukuwa ka azanin fila wadda ta maruwa kalƙilan ya ce he ga wannan magariya ganyenta yadda kasan kunnen giwa fata-fata ya ce samarufa kalkilar iya itacen yadda ka san tulu dila-dila tulu wata randago kato tula-tula iya tula-tula ɗiyarta ganyen fata-fata kamar kunnan giwa kuma ɗiyan kamar tulu ya wace koranta ya ce falon magashiya min amurilla magashiya ta gayyara fama ahadun da halƙin da su an yan'ata min husinha ya ce wannan magariya tana wani halin da wani al'amarin Allah ya lullube ta sai ta canza yace babu wani mahaluki cikin bayan Allah ba zai iya suranta ma kyawun wannan magariya ba mu iya suranta kyawun da ta yi ba zai suranta ma shi an ne fa'awa Allah ile Allah bai wayi ba wa ila auti ma'awa a fatuma runa wa al'alama yara kuma yawan kuma wanda baka dama abin da ya gani wannan wani ƙasar ayoyi na ajiyar kubra alamin shi annabi ya ga ayoyi a wannan wuri iri ayoyi daban-daban na wannan almuhim wannan shine asalin isra'i da mi'raji daga makka betul makadis kuma daga nan isa ce dogo a takaice dai a wannan wuri ne sai ta kai jibril ya tsaya manzala ya gaba ita mu baki mu nan amma min lalu maqam ma'lum annabi jibril kasa gaba amma annabi gaba aka gaba da shi a can kuma yaji abin da yaji aka mai wahayi abin da aka mai wahayi anan ne da asalin aka aka shar'anta sallah guda biyar da ana sallah amma kam salawat sai a wannan shekarar ta goma bayan hijira ta kuma aka falta sallah wannan da muke ta yau sallah guda biyar arko hamsin ce Allah Allah ɗora mishi in ya dawo wajen Musa alaihi salam Musa iya iya ta sama ta shida ko sai ce mai koma wallahi baka busiya na san na ga wani banu sai na yi rayu da banu sai ga saurin kansu hamsin ta yawa koma Allah ya rage maka yace sai koma ta ya Allah a rage mu abin ya masa yawa haka rage biyar ai annabi ya koma ya zai musa ce a Muhammad koma wallahi ta yawa ya zo sai da kai da ka hata koma biyar musa ce la koma ce la ban ya koma ina jin kuma ya koma ina jin kuma ya koma da ke fada koma ta isa Allah ce yanzu asalin biyar kin ce wannan amma tana kan bacin hamsin annabi ce wannan Allah ce wannan ita ce sallar ka guda biyar ba canza ta an kai shi kenan asalin kenan an aka shar'anta sallah guda biyar a wannan rana a wannan dare na na Isra'ila mai raji da aka yi in wa haka ta wakana manzo Allah ya ji yanzu ya dawo Makka a wannan lokaci dan gajere cikin dare tahiyar wata ko kwana 40 shin wannan abin ya dare ma Qurayshawa kai kawuransu har da wasu musulmi masu rauni musulmi masu rauni du'afa ta gaskiya hankali bai yarda da wani baiwa a tahiyar sun sa sun sa ake ba da fasa ba a kafa kan sama su a duniya ko zaga baiwa daga makka a jan kusa a dawo a kwana a wata baiwa ba bayan ya dawo labari ya kai labari ya gama gari da masu neman dama a kare ta shi sun samu dalili za ka fara daga kun kunjuwa kun ji mutum wa abubakar ka ji mutum na ko wani suka yi abun wanda ta kai wani yawan labarin wa a daren jiya ya je mata bakar ya dawo a daren jiya ya dawo makka ya kwana a makka ya ce inda ya ga tabbas ya ji sai ku ji suka yi suka yi lada to a da wasu musulmi suka yi suka yi rijiyar wasu musulmi suka yi rijiyar suka yi kula suka bai wa kuna sai ku za ka taru wanda ke shi sun san bijin garin mutum da ke ta zuwa garin ba ita ɗan adam ya kama hanyar iya yaro iya ɗan sha biyu da abu talib za su ta sham sai sun tsaya wajen wani rahib na ce buhaira wani wani rahib mai bautar allah cikin dajin wannan wurin iskan da ake tsaya da ake sun tsaya sai wannan malami na alikitab ya karanci dukkan alamu mazan ƙarshe ya karanta ko yanzu ga cikin za su yanzu suka zo bai hutawa bai hutawa yadda kai kyauta sadaka a wuce ko suka yi hutu gurin iya ketawa iya ketawa sai da ya zo da manzo Allah ya tsaya shi iya ga abin da yake gani ya zo ta yadda yake iya da sha biyu sha biyu su kudu suka tsayi ne da ta jawo maka ne wani sha ya ce ina wakilin wani yaro wannan ruwa ta inganta ta alfana ta ruwa cikin suna sayya ina wakilin wannan yaro abu da abu da ni ne to to wannan yaron kakka shi makasha kakka ta shan domin shan su- daga suka sun san shi ne wannan dukkan alamun alamun annabi kashin zamani iya ga wannan yaron za su za su kashe shi za su mai illa maza koma da shi abu da shi wannan shawara kurin yace maza gida kenan da kashin bai je ba shan balle ya san bai da makadis to zai ya zo ya ce ya je sai aka taru za a kure shi to zo Muhammad aka tada da musulmin da kawai sai gaba to ga ya mana ya yake owa na wace ta ga na wace ina ake kallo dan wannan shirme ne zai wajen su an saka da ta gama tambaya na ta gano bala bala gama ko ta gano shi ai sun da bala gama an ta gano shi ko sakar mai anan anan anan anan sakar mai sakar mai sakar ko sakar mai anan mun kai shirin ko sakar mai sakar mai shirin anan shirin gare mu hadda daya zan ta da anan ga anan ga anan mun gare mu Allah tamala bana ga mata gano shi wallahi shekara ashirin da daya kun kuma muka bude shi ko amma kuma gama tagar ciki o nana kure ne aka ce gaya mana ofa na wuce ina take kallo kaza ina take kallo ka gaya mana shine ruwaye ruwaye da ba musulmi kawo an annabi ke bayan labari ce lamma ka tabbatar ni quraish قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فتجربت اخبرهم عن حياتي وانا انظر اليه كل يجي da aka haka an zaka gaba an zo kawo ba aka tashi da zuga ba mu ba mu labari kun ce wallahi ce kun hega daki Allah gumi shi a gabana eh Allah Allah ki Allah ne Allah ita hega dakin hega bata bata a gabana da kallanta wasu kohano ce yace ka bangaren gusu no ce yace musu kaza ce bangaren arewa ina taga dalla dalla ce ina gace gace a gabana shi kare ne zuwa gani shi kare ne gani kuma yadda masa labarin haka labarin dalla-dalla ya suka gan shi haka yi masa labari masa ta kaya wani mutum da abin nashi ya yawa musu yi bane ba da yawa musu zuwa ne ba ta kuma imanin rabo ne kuwa ba aya bace mutum ya ga aya ya ga aya kuma ya budurce wannan shine wa abin da ya wakana kuma in ba rashin rabo ba ya ba su labari raƙumman ku a wuri kaza raƙumi kaza na wani ya ɓace iri kaza amma ya malaki a wuri kaza wani ya masu labari ba kuma da kuma da suka zo so ta ɗan dajin suka zo suka masu labari haka abin yau kana amma rashin ban imanin da suka kayi sauran sauran wani shi ne isra'i da mai iraji a takaice sai subhanan ladi asara bi abdi alama
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان- بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله Allah yake yaban kanshi yake zuga kanshi subhan Allah ya tsarkaka ya tsarkaka allazi asara bi abdihi wanda ya tahiyar dare da bawan shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata tahiyya ce ta musamman a duniya ba ta bayanta ba eh ta musamman a cikin dare asara ko sara tunan yace bi abdihi cewa bawa bawon shi suna wace wani tashirin wata ɗaukaka ce nan ma bi abdihi bawon shi ya ce lailan ɗan wace ma nake cewa kamar ibn imam shofa nake cewa nan gano mahimmancin ko karancin tayyar ai ana magana dare guda to Allah da ya ce asara bi abdi asara isra da mai jibla da ya ji ya san wata tafiya ce aka yi cikin dare to iyawa ka ɗauka dare tun warko har ƙarshe ana yi kawo kalmar lailan ta lita kalil akwai damuwa a cikin daren dan yanki ne kadan ba wai kwana ta bana ta yi ba har sha biyu a a ba a a a cikin yankin daren dan lokaci dan kadan lailan lokaci ne kadan na dare aka dauka da aka ta yi aka dawo yace man masjidil haram daga masallaci mai alhurma shine makka farkon ɗaki na bautar Allah sama ƙasa abu zai ma'ana tabbaci ya rasulullah ai mata mutu a wani filar da wani ɗaki aka fara ginawa a saman ƙasa ya ce masu da haram sai sun ma'aikun bayan shi waye wanne da masu da ƙasa kenan masu da haram shi ne farkon gini illa maganganu na malaman tarihi adam wasu tun makayan adam malayaku suka gina bayan bace adam ya gina mu ne a cewa kamar imam ibn kasir ke cewa lalle tarihi ya kai labaran da yawa amma mu a matsayin mu na musulmi ba mu da wata madogara kwakwara daga Allah ko manzon da Allah ya ko cewa illa Ibrahim shine ya gina fandason kin Ka'aba ba zai sa Ibrahim ka kawo kawo da bai Allah ce shi ya tada fandason kin Ka'aba mu a wajen mutum hujja babban mutum sauran labarai na Allah alam Ibrahim kuma zahiri kowa zai shigar mutum hadis kuma haka tambaya tsakanin tsakanin ya ce shekara arba'in kenan shi ce mu a wajen madogara kwakwar a wajen mu Ibrahim shi har gina ka'aba amma a cikin tarihi wasu ce mana ku sai Adam wallahu alam yace daga wannan masjidil haram ila masjidil aqsa zuwa ga masallaci mahi nisa a wancan zamanin ba madina ba masallacin madina ba masallacin ba da madina an annabi ya jira ba annabi ya makka ne nan an da an ce shekara amma ya kari shekara ta goma kenan lokacin ba masallacin madina wanda shine na biyu yanzu na kudus na na uku kenan wannan shine dan nisan shi daga masallacin haram wannan ta yi Allah ya wannan bulaguro daga masallacin haram zuwa masallacin ƙasa to in wannan masalar cewa na masallacin haram malamai na kawo shin abin da shahadu malamai da yawa na tafsiri ya tashi daga gidan umma hali alwata da na'ali kusan fi shi a nan cikin dare a nan ya kwana daga nan ne ya sama imam shokani ka bayan shaka imam musulmin suna kawo ƙarƙashin wannan cewa ɗan aka ce da gidan umma hali ne shine hujjar masu cewa ai ka'aba kai makka dukkan harami masallacin matsayinsu ɗaya ko ina kai sallah ɗaya ne da harami dan manzala ya kwana yin umahani kuma an ce wannan asira bi abdi lailan min masjid haram ila masjid aqsa wannan cewa min masjid haram sai ta kawo ce kenan gidan umahani shi ma harami ne amma kana sunan masjid haram sai ta kenan dukkan masallacin harami shi ma ɗaya ke da kai sallah a Ka'aba da kai a gidanka na ungo ku ɗaya ne amma wannan usaimin rahimu wallahi ta gaskiyar magana babu ruwa mai inganci wata kama manzo Allah da girman muhalli ya ka dalilai amma shi inganci manzo Allah daga daga iya daga Ka'aba ta yi wata yi daga Masjidil Haram ki daga Ka'aba ne shi usaimin kan ga tsaya duk da a ta wannan shukana ta mun ganin magabata in sa sanan basadi in su katada masu tabbatar da cewa daga Masjidil Haram ne al-muhim wannan shine jigon da wanda ya je makka yau ana da ana sabani a mai an gomu yan waje da wannan sai muka gaskiya magana ko da aka ce maka masa kowa aka ce masa haram tambaye mutum faɗa maka za ta masa haram sai ce wannan gusu ne yanzu zai da aka ce masa haram zan ta harami ya san sai ba nan gusu ne ba kurin ka tsaya zahirin magana masjidil haram kurin makka masallacin da Allah ya yi magana wannan wurin shi ne kurin shi ne zahiri wannan wanda darura amma kaka dogara gaskiyar magana ka tsaya kan sallah a gida kuma ga harami a hiyya mu dai ko dan ko ma yawan jama'a mata shi kai gaskiya magana dai wani shi asalin sabanin wannan kalma ta kince amma magana ce shi sai mun tayi magana mafi inganci manzala yayi isra'i daga masjidil haram kamar da labar labari da manzala ma yake labarin a ce ina hijira ina ba ta labari abin da ya wakana da sa'i Allahu alam shi ne nan kenan shi masjidil haram na makka masjidil aqsa shine masallacin da ibrahim ya gina amma annabi suleiman ruwa ta inganta ya yi gini ya mai gini na musamman wanda bayan gini ya ce ya roƙi allah subhanahu wataala yadda ibrahim alisalam ya yi addu'a bayan gina maka shi ma suleiman ya yi addu'a bayan ya ƙare ya bata maka wani gini na musamman ya ce ya roƙi allah abu uku manzana ke ba da labarin cewa lamma bana bata suleiman sa'alallah azza wa jalla halal salas Suleiman bin Dawud da ya gina mai magarsi ya roƙi Allah abu guda uku yace sa'ala Allah azza wa jalla hukuman yusadifu hukuman ya roƙi Allah ka ban damar in ne hukunci ya dace da hukuncin ka Allah fa utiyahu aka bashi wannan dama yace wa sa'ala Allah azza wa jalla mulkan la yabki li ahadin min ba'di Allah ka ban mulkin da kaka ba kowa bayana irin shi mulkin ne lokacin Allah ba shi ta ba kowa bayan shi shi kada da bashi tabbas ka ga shi kuma abin da Allah ba shi kowa sai wanda shi kai malakar aljannu gaba da bangare ba da kai ke ba tsoro wanda kama aljannu ya kai ya kai ba shi kashi ina yin aljannu kan zike ba wani ba ina ya ya kai mara lafiya a kiri ya zai kana sana da kallon shi in da kan ba a tsawon kadan kana ba shi kashi ya kuka kana ci aljanni ne shi aljannu ne zariya mu ana ga a rubuta haka ake ana ba wallahi ana ba shi kashi ya ibu a ci aljanni ne wani lokaci hai mutu shi mallahi da yawa kashe da yawa kashe da yawa da yawa Allah da yawa kashe shi ya wayo wayo wayo an ce ba shi wani aljini yake bugu to kai ka kai cikin gari ka sani ina tana wata irin wannan yan bariki ne ake musu wannan lukuya sai abin ya zame ta ana wannan zuban sai no no no no no no shi ne shi ne ta no sai ko da sai mu ma sai mu ma sai ko sai ko da ta sai mu mu sai mu sai ba da sai mu ma yan bariki ne wata wajin ne ke ita abin ka wani abin kira na kira wani kasa abin ka damunka balimar lahiya ita tana magana abin ya da mutar kira an ta gauta murya sai abin ya dame ni su mamet ta ce aljini ne ke magana ta ce isa nan ma sai fo mama sai muwa mama sai muwa mama ni ce buliti kana mutu haka ake ana ba ana ana ba mutum kashi ana ci aljini cikin dan wani ko yana ma cikin yan wani labarin a nan Najeriya wani gari tana tada wani malami na sama da dan wa iya wani rukuya uwa wani soji ya kawo shefin sunna baka lahiya ana ji bukatar ihu ya ci aljini ne ana kara kunta mutu Allah mutuwa ta sai gudu shi malam gudu ne Allah gudu ne ya kashe wasu ji ya kashe wasu ji wallahi wallahi gudu ne karshe dai sojin ya kudu sunna shi ya kare shi kun ya kare abin aka yi dai aka ruwa a aka binita don su da yawa kamar labarin labarin da yawa yawa kana da suna aljani an kashe mutum kuma ba kai cikin shi ne ya ihu ka taba ki bane ba ka ka magana to shi Suleiman aljani ne a gaban ka za a kama a ɗarin a sa shi aikin kwadago bai ka dole ni mai gini yayi mai zuwa ruwa kawo karuwa lubudu komai a rinsu kawo Allah hore musu a ba su kashi wannan kurin kuma horewa ce ta Allah babu wani hatimi da akwai yan tsubbu suna yawo da wani wawo hatimi amma don gane manyan ba wani yan siyasa kan yake katon zubi annashi tun da manyan da daga namu ya katon zubi wani mai haji wawo hatim sulman ne hatim annabi sulman ne wani neman mulki wani shi annabi sulman ya mulki kai ya ce ya ce Allah ya ce sulman ya mulki ya mulki da uzunin Allah ku ba wani magana zubanya irin abin da aka yada ne malamai huda suka ce ya mulki da wani wani asiri abin da Allah ya karyata ya ture shi ya ga zai malami wa iya iya tare da shi neman kuɗi wai fatimin sulemana kai da shi ya mulki wa wani aljani ya zo wai da wata ran wai fatimin ya wadi wani aljani ya doka ya zo ya yawo cikin gidan sulemana ya kunci da matan shi in wani aljani da wata da adam Allah wai zo yawo cikin gidan sulemana ya ga mulki wai ya ga mulki mutane da sunan sulemana wani zo banya isa ta banza wa take an dauke ta kuma ba kulawa ana hada ta kana ku cin mutuncin annabi Allah a ce aljani zo gidan iyalan shi wa iya mu'amala da iyalan shi wai wai wai zo mana kenan zo mana ce shi shine mulkin wani ba shi ba gaskiya bane ba Sulaiman Allah ba shi mulki su ne shi kwa ba wata zo banya ba wani sihiri ka abu kenan ya roki Allah ya ba shi mulkin da bai ba kowa ba shi ba wata nan manzon sallallahu alaihi wasallam wata inganta yake ce masa habbai dan suna sada saka ya gama hannu ya riki ya gaba ya ba ya riki hannu ka ce rasu lafiya muna ka gama hannu ga goma ba zai ba ya ce wani shekani ne gito mini shi na kama shi na shaƙe shi sai da min harshen shi min harshen shi sai da jika hannuna ya babu ya balo ya ce na so walla in ɗarme shi da ta kozo da a garin madina sai na tana da ɗan uwana suleiman allah kamar da ba kowa shi kada labaka ya yi ina suke shi a takaice ne ya ce ya roƙi Allah bashi mulkin da biya ko ban shi ba wace wannan ma fa uti wa Allah bashi wannan dama wasa ala Allah azza wa jal hina faraga min bina al masjid Allah ya ce wa ahad la yanhazu illa salati fi an yukhrijahu min khati'ati kama la tumu yace kuma ya roƙi Allah duk wanda ya zo wannan daki ya huto tun daga inda yake kullum sallah ta kashi ya sallah a wannan dakin Allah ka kauda shi daga ɗakin wannan sai ya wuta zinin shi kamar da kamar da wuta shi ya wuta daga zinin bula wanka daga zinin Allah daga zinin shi kenan ka ka samu gafarar Allah kenan wanda ya salla a ciki zai samu gafarar zunuban shi gaba to zuwan ce a yau babu dama to kenan wannan shine kalmar cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan tsarki ya tabbata ga wanda ya yi tahiya da bawan shi cikin wani yanki na dare minar masajidil haram daga masajidil haram na makka ila masajidil aqsa zuwa masallaci mafi nisa allazi baraka na haula wanda muka yi albarka kewaye wani masallaci da wuri da annaba suka rayu a wurin kuma Allah ba kasa albarka har yau kasa ce mai albarka ba kasa kudus linuriyahu min ayatina mun yi wannan bulaguro da shi na musamman dan mu gwada mai wasu daga cikin ayoyin wasu daga cikin ayoyin innahu huwa sami'ul basir Allah mai ji ne game da bayan shi kuma mai gani ne ci gaba da rana وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني ألا تتخذوا من دوني وكيلا
nan kuma bayan mun ji labarin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma Allah da kuma labarin annabi Musa alaihi salam daya daga cikin manyan manyan annaba ulul azmi rusul Allah ya ce wa atayna Musa alkitab mu dai Allah ce mun ba Musa littafi ana at-taura wa ja'alnahu hudan li bani isra'il wannan at-taura ita ce littafi jagora ko shiriya zuwa ga bani isra'il daga cikin abin da ya musu umarni ko hani la tattakhidhu min duni wakila Allah ya gaya musu kar ku kama wani kowane ne kar ku kama wani wakili mataimaki ko abin dogara an bani ba daga Allah musu wasiyar su kama Allah kura ku doki Allah shine kafil ga irin abin da ya gaya wa wa'incin jama'a ta banu Isra'il kenan ina ga mu labari ya kai gare mu Allah umarnin ka ku kama kaka kama kowa wakilin ba Allah kama Allah wakilin ka kura kuma ya san maka zuriyatan ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا
zuriyatan man hamalna ma'a nuh nan akwai cewa kira na jan hankali kama ce ya zuri ya ƴaƴan wanda muka ɗauka tare da nuhu na ce akwai jan hankali ko tausaya wani al'umma kama ce kamar ku wanda ce haba ɗan manya haba ɗan manya haba ɗan babban gida irin shi ne zuriyar ya zuriyar man hamanna ma'anu wanda muka ɗauko tare da nuhu ana wannan al'umma in wa'in wa'ayin unwa ka gani a saman ƙasa banu alaihi salam iya daga cikin 'yan wannan jirgi nan akwai jan hankali kai da kana da labarin zuriya ce ta annabi nuhu sallam kowa san kuma nuhu irin yanda ya gwagwarmayya akan shirka da Allah ya je yaki akan shirka da Allah tsawon shekara dubu ba musu tawa ya shahara babanka sananne ne babanku sananne ne wajen gwagwarmayar shirka wajen yaki da gama Allah da wani a kafin tsawon shekara da ba wanda irin na shi kuma a same kana kana kama wani Allah kana kira akwai abin da kawata ba haba dan wani haba dan babban gida kai zaka kaza haba dan manyan mutane misali shi ne zuri da ga mace nan zuri da mai zuriya kamar ƴaƴa zuri da man hamala manu ya ƴaƴan wanda muka dauka tare da mu innahu kana abdan shakura shi baban ku nuhu bawa ne na Allah kenan ba ko bawa ne nan bawan Allah ke bawa ne na kwarai kuma shakura bawa ne mai godiya mai godiya ga Allah mai gode ma Allah an ce butulci godiya adam Allah ya halitta dan adam in ma shakar ma kafura eh bi in ma shakar ma kafur shakir wanda ya yarda da Allah ne mahalici mai bin abin da Allah ke so shine shakir ba nu ba wani mai godiya Allah na sifa saboda ba wani mai da'a ga Allah kidan ga halin babanmu kidan kuma da mu zaman to haka Allah taimake mu ci gaba وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن ولتعلن علوا كبيرا
na yawa Allah subhanahu wata'ala ne ba mu labarin wani abu da ya hukumta ma banu Isra'il Allah ce wa qadayna ila bani Isra'il mun hukumta ga banu Isra'il kirdiyan Yaqub da muke muke ta Yahuda a yau Allah ya musu wannan hukumci ya ba su labari fil kitabar labarin ya zo a cikin at-taura Allah ba su labari da tufsiduna fil arab marratayn za ku yi banna a saman ƙasa so biyu wani zai kana wani al'umma ta ku za ta yi wata babban banna a saman ƙasa so biyu za su bitin ce ma Allah ce wala ta'allunna uluwan kabira za ku yi girman kai girman kai mai girman gaske domin za su yadda littafin Allah za su yi abin su ga dama su yi zubar annabawan Allah a yi abin da aka yi masha masha to wannan dalilin kuma wannan masha a taku girman kai saman ƙasa barin littayin Allah bar manzannin Allah zai sa Allah shi kuma zai jarrabe ku ya ce fa'iza ja'a wa'adu ulahuma جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد شديد أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا na'am dan wa kun san da abu ne yanzu abin turawa shuraren su kullum kwallo ka tare da su haka mutane sun manta da Allah bas kullum kullum labari kullum dauka labarin abin da hankalin ka ke gani ko da wani baka labarin iya za ka zaɗen wata a tara ka wurin Yahudawa har daga ta sun san komai Allah ke shi komai a duniya da abin da gani a duniya makana wani shiri na musamman Allah ya shirya kuma ya ba la- annabawa mutanen kware ka- kai abin ya zo suna ba da labarin za a yi kaza za a yi kaza abu ne ba hakuri ka zauka ka wurin mutsa mana gurin ko abin zai wace a Allah ya ya tsara komi dai wa duk muhimman abu ne abu da ake yi annabi kan ya ba labari haka hanyar zo annabawa sun da wani ba labarin wani abu da za a duniya sananne kayi abu ne zo za a ba labarin kaza kaza kaza za a yi wani lokacin yan wanda bai ruwa cikin sai musulun sun sai musulun ko manzana ke ba labarin wata ran manzana ya hau mimbari sun sai asuba yake ba sahabbai labarin abin da aka yi abin da za a duniya tashin kiyama tun da sa sallar asuba ya hau mimbari yake yi sun sai musulun yake yake yi har azawar yan uwa sun da asuba iyakar mimbari iya yi har azawar ta yi ya saba ko daga sallar azawar aka yi azawar ya koma kan mimbari iya iya ya har la'asar ta yi iya ba labarin abin da za a yi ta shi kiyama la'asar ta yi ya sauko da asar ya koma har magarba ku zai ke cewa a nuna labarin duk abin da za a yi ya ce abu da yawa ma kamance ya ba iya zai tuna zama labarin da har da suna wuri kaza alama kaza da suna mutane suna garuruwa kada ban abin da za a yi a duniya har tashin kiyama ya ce a alamuna hafazun ku sai ba ce wanda ya ba sani wanda ya biki ya rikewa ya ce wani abu da yawa wallahi ce sai abin in yawa kana ya ba suna wani abin annabi ashe annabi ma wani abu yawa kana sai abin yawa su ta sani duk abin da a duniya ma komi a tsare yake Allah ki ce ai komi kun shi tsara komi a nan wa'azin da kullum an ajiye maganar Allah kun labarin aka ce a bbc an hudu a bbc eh to haka ne an ce kaza a bbc kaji kamar ta kamar ta kamar ta kamar ta bata karyago kamar ta bata karya a bbc sai ce ko a bbc kaji idan kaji a bbc ya riga ko a jamus kaji ya riga yanzu su kuma dama su kuma makarantar ne eh no karya suke wallahi da yawa yawan labarin da yawa daidai da ra'ayinsu an sa sa samu ko na ra'ayi ya ce karya ma a samu kuta babu garanti babu garanti ba gidan zai garanti a duniya ko wanne ba mai ba wanda bai karya kun ba wanda bai ake da siyasar masu ita kowace ne ake da siyasar masu bashi kudi da na gano bbc gaba yankin gol aka yi bayan ahili kowa gane da su aka ce bbc suna aiki masu wasu masu yanki ne sai a yakin iraq an gano a shekaru ya ce su ma suna aiki da siyasar gwamnatin ingila da haka yi wakilin duniya to da haka abin yake wannan labari a cikin attaura Allah ba labari dalla dalla bani Isra'il za ku yi banna a sama ƙasa sau biyu za ku yi shishigi to fa idza ja wa'du lahuma a banna biyu Allah ce idan ta warkon ta zo kuka yi ta to ga yanda Allah zai muku ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'athun shadid za mu aiko muku cikin bayan mu Allah zai tada wani bawa tsagera tsageru masu bala'in ƙarfi wani ba su shadid fa ja su khilalar diyar za su kafin gida-gida suna fatatuka kusa kakewa jaraba da ala kuma arna ne arna ne yahudawa ne majusawa ne a wancan zamun banu isra'il su suke aiki da littayin allah su ke matsayin musulmi a saman ƙasa amma allah ya masu da arne kana kai da bai a yau musulmi sun shan wahala a hannun arna na ga ba haka ne duk su malamai ka kaure ne to su ma wannan barin hanya haka Allah ke ba dan kamar hanya Allah Allah ke ma jarabawa kai na kwaran kai na kwaran za ma jaraba a gaba da mutumin banza majusawa ne Allah ga su masu bala'in gari fa ja su kila da diyar su za su bin gida gida Allah kai mu gwasa ta sama insha Allah kenan su gida gida sai ba ta taka su yace kuma kana wa'dan maf'ula kuma yin hakan a muku hakkin wannan alƙawarin Allah ne wanda ya kuma abin hiyawa kan tabbas الله كبر عن الخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم نسألك الهدى والتقى على فرجنا اللهم نسألك الهدى والتقى على فرجنا اللهم نسألك الهدى والتقى على فرجنا اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته